بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعلم وأرى alama kenan wa ara نعم alama da kuma ara نعم kaga sun baya mun faɗa mun mun yi magana da san alima نعم alima muka magana da san kuma ra'a نعم
wanda kowane daga cikin kaga ita wannan ra'a kaga wato kamar dai a ce an ƙara mata abinci ne a bayan su a alama alima aka ce a alama ko ra'a aka ce ara نعم kowane daga cikin waɗannan ita wannan alam- alhamdu ana kiranta hamza ce na kalli نعم hamza ce wata ke cewa wato wani fi'ili daga halin da yake ciki kamar da shi wani hali kuma na daban نعم a ka'ida idan fi'ili muke addini a ga akwai fi'ili wanda yake yana ta'adda akwai wanda baya ta'adda نعم
wanda baya ta'adda sayar muka addini shi ne fi'ili wanda mai zai cewa ba shi da rukuni kamar yadda a ga harar da zai zai ya fita ai baya bukatar izuwa wani maguli bayan wannan ba za ka yana ta gama shi ba idan zai za a rage zai da ba ya ta addini suka zo ka sa masa addini sai ka zo ka sa masa addini a baya نعم
ita da shi wannan shi a raga نعم kace a raga نعم to yanzu sai ya koma yana ta addini zuwa abu lura da نعم
saboda ka kara masa wannan alifa a ga darajar fada hudu da cewa ba ya ta addini zuwa kuma ta addini amma kuma yana ta addini zuwa abu lura da نعم to da ka sa ka ce a harajta zai da na kai cewa na fitar da zai نعم na fitar da zai ka ga ya zama yana ta addini zuwa abu lura da نعم idan kuma wanda yake yana ta'addudi zuwa guguli guda guda ɗaya ne kamar yanzu irin sunna bisa na ga lafiya zai dinga fata zai ji ya saura abu a ga dubbatan nan a shi ne guguli guda ɗaya ne yanzu idan ka kawo alibi a baya a hamzatul naqal din kasa a baya sai ka ce albasu zai dinga fata na daura wa zai dan zai dinga fata dubbatan wa a farko نعم shi ma kan ana wajen ka daukar shi da ta'addudi guda ɗaya ko guda biyu نعم idan kuma wanda yake yana ta adadi zuwa gudu guda biyu ne kamar irin ta alima alimtu zaidan ka alima نعم ko إيه.
to shi kuma yanzu sai ka zo ka tashi daga alima sai ya koma a alama sai ka ce a alamtu zaidan amran munda ne نعم shi kuma ya koma ta adadi zuwa gudu guda biyu ita wannan aiki ita wannan hamzatul makalin kenan نعم to shi ne yanzu kaga mun karanta a baya baitin baya mun karanta alima da yanzu kuma muka canja kuma aka zama samun duka gari sai za ta canja su daga mutu a biyu suna ta ake zuwa kudi guda biyu za su koma kudi guda uku mai zama to shi ne wannan masu kudi guda نعم إلى ثلاثة رأى وعلم التو
a dau a ra'a da alima a dau sun yi ta'adda ila talata ce da zuwa kudi guda uku إذا كان أرى وعلم idan suka zama ara da alama da ra'a ne wa alima amma yanzu koma ara da kuma alama نعم to lokaci ne za su ta'adda ila kudi guda uku wannan shi ne bayanin da muka yi da su وما لم فقولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حسنا abin da ya tabbata ga mafukulai guda biyu na alimtu kaga alimtu zaidan ka'iman نعم kaga zaidan ka'iman su ne mafukulai guda biyu to abin da ya tabbata gare su mutlaka da kiba gaibi shi ya tabbata lissani da na biyu wa salihi da na uku aidan na shi waɗannan babu kara da alamar nan wannan an tabbatar da shi نعم shi abin da ya tabbata da alima a yankin ne shi ne hujjata an tabbatar da shi misali da na biyu wa sani da na uku aidan kuma a cikin shi نعم yanzu misali da muka ce alimtu zai da ka'ima نعم na san zai da ka'iman mai tashi ne zai da ka'iman din nan ai na farko akwai hukuncin da cewa shi mutai da labarin ne da asali in ka cire alima din nan za ka isa zai da ka'iman نعم zai iya yiwa ko mutai da labari da na haɗi lafiyo mun halatta a baya cewa in ka ce alimtu zai dan ka'imin za ka iya yin ilgari na ilgari shi ne ka jefar da aiki lafzan wa mahalla نعم za ka iya yin wannan mun faɗi dama hanyoyin da ake yi ana yin sa.
إيه.
ko نعم
idan bayan wannan kuma akwai ta'aliki shi kuma ta'aliki shi kuma shine ka jefar da aiki shi kuma a mahalli a lafzan wa mahalla da mahalla shi ne ta'aliki نعم sannan har ila yau ya halatta a kudin da muka ce idan ya shiryar wani dalili ya shiryar duk gaba ɗaya da za a iya shafe su ko kuma a shafa ɗaya daga cikin su نعم duk mun faɗi wa'annan hukunci hukunci مم.
to abin da ya tambata gare su su su biyun nan نعم a can babu alima da muka magana إيه.
yanzu kuma shi ya tabbata ga na biyu da na uku a yin wannan babu sai aka ce alimtu zaidan qa'iman amma da ya tabbata za a iya wa zaidan qa'iman din cewa za ka iya cewa zaidan qa'iman za ka iya shafe su idan wani dalili ya zo zaidan qa'iman ko kuma ka shafa qa'iman ka bar zaidan kawai ko kuma a'a ka ka yi ta'aliki ko ka yi ilgadi gaba ɗaya ka nusa ba shi aiki ba kuma ka ce zaidon alimtu qa'iman an kai haka kaga kai kai ilgadi kenan kuma ka ba za a aiki ba ko kuma a'a ka ce alimtu la zaidon qa'iman kare da aliji kenan to abin da ya tabbata din nan shine ya tabbata da kuma yanzu idan kace a alamtu zaidan amra mun daliba amra mun daliban kuma ba shine nabi da uku ba abin da za ka yi wa wa'ansan aikin to shi ma yanzu ya halatta ka mutu wannan ya halatta ka kasance su zama ka aika amru mun dalibo ayi za ka iya yin kirgari ka sifar da aikin ka ce amran ko kuma amrun a alamtu zaidan a alamtu eh haka haka ne alamtu zaidan kuma ka ce mun daliko za ka iya yi. ko kuma ka iya cewa a alamtu zaidan na amrun mun daliko ka yi tali ko kuma ka shafe su gaba daya hal alamtu zaidan mun daliko ka ce na alimtu shi kenan ko kuma a alimtu zaidan ka abuwa hal alimtu hal a alamta cewa zaidan amrun mun daliko abin da aka tambaye kenan hal a alamta zaidan amrun mun daliko suka ce a alamta zai da na sanar da zai ka sanar da zai da cewa amuran mutu ya tafi yanzu na sanar da zai an magana da ka ta shafi su ke na duk waɗannan abubuwan zai ka iya musu a cikin wannan mahallar abin da yake son ya faɗa kenan kawai wa in ta'adda ya li wahidin bila hamzin wani ka zai ne da yi kamar sana na'am idan suka zama sun yi ta'adda sura a nan da alima sharaɗin mu ce musu sun zo da irin waɗannan abubuwan idan ba su zo ne ra'a ta zo da ma'anar alim ba na'am a san akwai ra'a ai afwan ba su zo da ma'anar gani ba ne ke kance idan ra'a ta zo da ma'anar gani ra'a ta zo da ma'anar gani ko kuma alima duka kuma ta zo da ma'anar arafa na sani waɗannan magana dukkanin su ba za su ta'adda izuwa koli guda uku nan ba sai dai su ta'adda izuwa koli guda biyu na'am shi ne abin da yake yi na'am
a gane sun ka shigar da hamzatul nakali a cikin su dan ta da zuwa mafuli guda guda uku uku eh ko eh amma suka idan zo suka zo da ma'ana.
ma'anar waɗannan ra'a ko alima ra'a ne da alima kawai ra'a ban ta da zuwa mafuli guda gida ma haka muka magana eh to sharadin waɗannan su kaga sun yi ta'addan nan sai idan ba su zo ba ne da ma'anar gani da shi ne ake magana da arafa na'am idan ba su zo a wannan babu shi ne shi irin waɗannan amma idan sun zo to wannan ba za ta da zuwa waɗannan ba shi zai ce in ta adda li wahidin bila hamzin ba tare da hamza ba kullu sai ne bihi tawassala eh to wannan ya sadu zuwa mafulu guda biyu kawai za su biya kai na'am yawa saboda a can ma za su yi ta'adda ne ga yawa guda mafi mafuli da suke yawa yawa
wasani min in huma ka raka yayar aiki zai ko na'am ba na ga zai Mm.
ka ga ayyuka mafulu guda ɗaya da kawai biya haka ne wasani min huma ka ka salis nai shine ma'ana abuwan na cewa ma- ma'anar ra'a yau ma'anar absara na gidan ce na'am ra'a ta zo da ma'anar absara gidan kaga na'am kaga ra'a zaidun amra zaidu ya ga zaidu kaga ma'ana ko kuma alima ta zo ma'anar ta arafa Na'am.
arafa zaidun arafa zaid- ah, zaidun alhaka Na'am.
zaidu ya san gaskiya kaga alima ta zo da ma'anar arafa harafa eh shine wannan yake magana to kaga wannan duk ba ɗaya su suna ta hadin zuwa mafuli guda ɗaya ɗaya hmm idan ka zo ka sa musu hamsatin na gari kamar yadda muka faɗa ran sun je zuwa mafuli guda biyu kenan haka ne shi sa dan kada ka ga wancan ya ga maka da da alada alama suna tsadi zuwa guri guda uku kuma ka zo ka gansu a wani waje suna tsadi zuwa guri guda biyu shi sa nuna maka cewa idan sun zo to ka ka gansu da guri guda biyu to wancan ra'a din Na'am.
bai ma'anar amsar ne na'am ita kuma alima bai ma'anar arab arba ne harafa na'am yawa da shi ne abin da ke magana na'am wasani min huma to na biyu min kuma da gare su waɗannan hmm ka salis nai ka sa kamar na biyu ne na isnai mafulai guda biyu na kasa na'am na kasa
na'am shi a cikin fi'ilan nan akwai wanda yake za ka ga suna ta'adda zuwa mafulai guda biyu kamar yanzu ka ga da ada suna ta'adda zuwa mafulai guda biyu na'am To amma su mafulai guda biyu sun bambanta kamar yadda muka faɗa a wa'ansan sauran fiye na'am domin su mafulan na farko Mhm.
su a wajen su za ka ga ba kamar irin wancan mafulan ba yanzu misalin da ke yanzu ka ga yanzu kace a alama kace a alamtu zaidan amran mun dalika kaga wannan magana da kai magana idan ka ga dama ai mun ce idan kace ka dauke a alamtu a zai zai da za ka iya cewa amur gunda lokacin na'am ko kuma da kai lokacin tana alima kace alimtu zaidan qa'iman ko Mm.
ai ya kai kira alimtu din nan kace zaidan qa'iman ya zama musada yanzu idan kace ka sautu zaidan jubbatan na ta ba ta zaidu bargo yanzu idan ka dauke ka sautu ka iya cewa zaidu jubbatan zaidu bargo kai ba ma'ana to kaga a shi kenan shi idan ka cire wannan filin shi mahulansa shi mahulin da suke mahulansa guda biyu da suke yi ba zai iya yiwa labarin ya zama ya yi ya zama na biyu ya zama labarin ya da na farko ba ba zai iya yiwa ba ko kuma yanzu a haɗa ne a aiki zaidan dirhaman na'am na ba wa zaidu dirhami kuɗi in ka cire a aiki ka ta iya cewa zaidan dirhaman zaidu kuɗi ne ba zai iya yiwa ba to kaga tunda haka ne su mafulan su ya bambanta kenan to irin waɗannan mafulan kaga anan wajen na farko ba za su iya zama su zama wusada da labari ba to amma a cikin su duk abin da yake hukuncin sa na wannan kasa din ko a hada Mm.
to haka za ka ba wa waccan ra'a din nan mai ma'ana alfara da kuma alim mai ma'ana araba na'am ita ma abin da za ka faɗa kenan na'am in kan ji cewa a alamtu zaidan alhaka na sanar da zaidu gaskiya in ka cire a alama a nan wajen ai ba za ka iya cewa zaidu hakun ba alhaku ba ko ai ba zai iya ba Okay.
shi ma haka wancan za ka iya cewa in ka ce a raitu zaidan amra a raitu zaidan amra za ka iya cewa zaidan amrun ba Mm.
ai ba zai yi ba Okay.
kaga nan daidai suke kenan da wancan kasa da a haɗa kenan Na'am.
a wajen cewa kasancewarsu ba zai zama eh na biyu ya zama mutada a labari da na farko ba Na'am.
sannan har ila yau a na na biyu kasancewar ya halatta ka iya shafe su ko kuma ka shafa ɗaya daga cikin su Na'am.
to shi ma a nan wajen za ka iya shafe su ko kuma ka bar ɗaya daga cikin su za ka iya inda misali inda za ka iya shafe su na bangaren alamtu da kuma ada kamar yadda ubangiji mai zargi cewa fa amma ma- man ada wata ta kaga an shafe su gaba ɗayan su su su biyu fa amma man ada kaga man ada kawai Mm.
man ada ne wata ta kaga kaga wannan don ada ne ta zo amma an shafe gaba ɗaya labarin da guda biyu Okay.
to shi ma a san wajen wajen kafai ta zai da jibar shi ma za ta iya shafe a filansu gaba ɗaya kuma wannan shafe wanda muka ce ka san a kan baya mun ce ko da dalili ne ko to su a nan wajen mutalakan ne ba a shafe ba Na'am.
ka sautu ka sauta misali a ka sauta zai da jibar ka tabbatar da zai da jibar ka ce ka sauta Mm.
saboda ka babu wani mutum cewa wai shi wancan da muka magana a mun ce sai da wani dalili ko ba wani dalili ko Okay.
misali in ka ga dama kaga wannan dalili shi ne dalili an tambaye ka ne Mm.
sai ka wa'azu ma zalama jahili ya ala ta yi Mm.
to ka iya yi ma haka kawai kamar ka ce ka sai na ta fata Mm.
ba ne ce za ka fa'ida ba Very good.
ya ba da fa'ida ko ma a dai ku na ba ko na yake ta ce ne ai Na'am.
haba shi ka ce na ba da kana ba Okay.
to kaga anan wajen shi ko ba dalili ya ala ta kai shi to shi ma anan wajen babi kamar yanzu yadda muka ba da misalin wannan haya babu wani kaga dalili ba nan ba aka ba amma da shi an fa an fada Mm.
fa amma man a da wata garin nan Na'am.
ko kuma ka yi shafe na biyu kamar zai da na farko a alamta zaidan a alamta zaidan na sanar da zaidan kawai Mm.
Allah ya gaji na sanar da zaidan ko alfahari ko na umar shi ma ya gaji kuma ya ba ko a kai da zaidan na yi wa zaidan kyauta shi ma zai iya Mm.
saboda shi ma wannan ya zo irin misalin ga wanda ake shafe guda ɗaya abu guda ɗaya Mm.
wanda sau bai yi ka rabuka takarda Na'am.
wanda sau bai yi ka rabuka Na'am.
ka zai yi ka rabuka rabuka na ma shi ne fa'i Mm.
yi ka kaɗin nan ya zama kafin nan shi ne wuri a nan Mm.
ka ka canza guda ɗaya kenan Na'am.
sannan ubangijin ka zai baka a za a ce wani abu Mm.
amma zai ba ka ba amma an san cewa dai wannan wani abu ne da wani Okay.
sai zaka ce wato alfafa yau shekara kuka ɗin fatar da Na'am.
kaga shi ma nan wajen an shafa ɗaya ne an bar guda ɗaya Na'am.
an gane ko Mm.
kaga aku- kuma inda zaka je shafi na farkon ka wanzar da na biyun shi kuma Na'am.
kaga alamtu zai da alhaka ne da aka ce sai aka ce alamtu alhaka Ah.
na sanar da gaskiya Na'am.
ko a ɗauki dirhaman na yi ta jira Na'am.
shi ma haka wannan ai dizisi Mm.
shi ma wannan shi ne akwai haddasa iya irin sa Qur'an da yake ta yi bil jibiya an yi da wannan ta jibiya Na'am.
a ta yi bil jibiya an ba su jibiya Mm.
kaga ai shi ma akwai wani abu da kaddara shi duk wannan kowanne daga ciki za ka iya yin ɗaya daga ciki ka shafe su ko kuma ka shafa ɗaya na farko ko ka shafa na ƙarshe duk za ka iya yi.
Na'am.
abin da yake kawai suke da bambanci shine a can bangaren ka sauke ko ala ya halatta ka yi irgadi amma a ya halatta eh a nan ya halatta in kowane ka iya yin irgadi haka nan amma a ka sauke za ka iya yin ta'aliki amma a wannan ba za ka iya yin ta'aliki ba shi ne bambancin kawai abin da ne magana ba na'am a wannan Shi da- ba za a sami ba a wannan shi na na na na na na na na animal ara to Eh, shi ne kawai amma a wannan shi ya halatta ka iya na'am shi za a ga kan wajen yake magana a yake cewa a da ya ƙara samu su wuce cewa min aka mai zai tsira ta yi wa ikrar wasu su nata alika fa innahu ja'izun fihi wa in lam yajid fi tani wa qulay kaza ya halatta ka yi shi a cikin wannan alamar da ara akon amma bai halatta ka yi shi a cikin kasar da ka dole a rawa bai halatta kai ba Na'am.
a nan wajen ba da ba ka ta'ali ali amma a nan wajen ya halatta ka yi Eh.
na a da ya
yawo shi ne to shi ne magana da yake magana to a nan wannan shi ne kaɗai abin da yake yi amma duk abin da ya halatta a yi a wancan nan za a yi a wannan na'am hawa biyu fi kullu hukumin zuci ai fa hawa zurfi fa shi ma abokin koyi ne biyu da biyu kullum hukunci Na'am.
so kowane hukunci da aka yi sai zai yi wannan yanzu a ligin da muka tuni na'am wa ka'arar sabiki na ba akabara haddasa amma a ba ka za ka habbara dama ya zama a cikin ban babun nan a wannan guda bakwai ne zai magana a wannan shi ka da zuwa kulli guda uku na'am ya ga maka ya magana da san ala a alama da ara Da ara, eh.
tana da yi shi ta Ah.
ya da biyu zama magana akan ta kuma yanzu kuma ƙara da guda biyar Ah.
wanda babu shi ne ce kamar labba labba kamar ara take a tarihi wani kan gaya cikin can da muka yi magana na'am amma ba wannan ta kusa yana magana a tarihi da ga mun yi magana a arabi ne ai eh to ba wanda take ta'adda zuwa guli guda biyu wacce wata take ta'adda zuwa guli guda uku Mm.
to labba ma ita ita ma ita ma labba ita ma abin da take kenan na'am daga sai ne sai zurata wa safa da kazi ya yuri ilayya gara'ib al-ashari kaga kaje ko kuma kace ne bi ta zaidan amran qaima wani ko ko ko na'am ne sai to amma labarin zaidu amran qaima na'am eh amma dai ka ga na ba a cikin ta da zuwa ga gudu da kullu guda uku akabara ko a habara kace a habar zaidan a haka mun dalila na ba wa zaidu cewa dan uwanka mun dalila ya fi ya to kaga a habar zaidan amr a haka mun dalila kuma ta ajin zuwa gudu na'am haddasa haka na haddansu zaidan bakaran mukima na'am haddansu zaidan bakaran mukima
amba'a da amba'a ita kuma amba'atu abdullahi zaidan mutajira amba'atu abdullahi zaidan mutajira na'am ka za ka habbara haka na habbara ita ma na'am ita ma habbara haka take take zuwa irin wannan kace habbartu zaidan amran ga'iban na'am habbartu zaidan amran ga'iban sai mun yi waɗannan abubuwan da ta yi na'am alhamdulillah